يا همة الشيخ المهدي المتحد آمين الحمد لله رب العالمين والتوفيق للإسلام أزجون رحمه الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا في الأرض يرحمكم من في السماء أنسجوا رحمكم الله
قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه
لازم إني أسير إليكم إني أسيركم السجن سو كده kai nan ba saboda su ne ai ba kai nan ba ai ba kai nan ba shi ƙarfi su shi ne rubi ko ƙarin rabu su shi ne rubi ko a nan ƙarin in in yi silik ko ƙasa raka ahun lauru ba a ce a muka yi makar da ya hudu a kafu bidin maliki illa an yi sha Allah na ko da za ka mana sha ko kul zi ilmi wa ilmi a ta yi wato ni takardun na hana a ce haka ne alhamdulillah yau na gani ta tafsirin نعم قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه to muna cikin kisa annabi yusuf alaihi salam muna cikin kisarsa wani ya ce kala shi annabi wato lokacin da shi a, wato shi sarkin mishira rayyan bin walid ya tara wa'annan mata wanda suka yi nuna cewa lokacin da zai wato ita zulaiha ta kirawo mata eh, bayan suna ta zarginta to shine da suka zo suka yi wannan walima ya fito suka gan shi to shine su ma suka yanke hannu sai suka yi masa shara suke ba shi shara ya yabi yabi wannan shugabar tasa to da suka ce yabi shugabarsa to shine sai ce ya ubangiji asijinu ahabbu ilayya kurkuku ya fi soyuwa gare ni min ma ya tuna ni ilai daga abin da suke kira na zuwa gare shi وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين dalilin in baka juyar da ni in baka juyar min da makircinsu ba idan baka juyar da makircinsu ba ni ga birana asbu ilaihinna zan karkata zuwa gare su wa akun zan kasance minar jahili ne daga masu masu laifi wal qasdu abin nufi bi zalika da wannan magana addu'a yin addu'a fa da za ƙara ta'ala saboda haka sai Allah ta'ala ya ce فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن na'am وعند ذلك yayin wannan بكت الملائكة sai mala'iku suka yi kuka rahamatan lahu wato don tausayawa ga annabi yusufa wa habada ilayhi jibrilu sai jibril ya sauka gare shi faqala lahu ya ce da shi ya yusufu ya kai yusuf rabbuka yuqri'uka as-salam ubangijin kai na gaya mana karanta sallama gare ka wa yaqulu laka isbir yana cewa da kai ka yi haƙuri inna as-sabra hakika dai haƙuri miftahu al-faraji shine wato mabuɗin yayewa aqibatuhu mahmudatun ƙarshen duk haƙuri wato abin yabo ne wa isnadu da'wati ilayhi wato wato wato wato dangana kira zuwa gare su jami'an baki ɗaya ya annahunna tansana lahu don cewa su matan sun yi nasiha gare shi wa wafnahu min wato mukhalafatiha sun wato tsoratar da shi daga sabawa ita wannan mata aziz misra قال بعض الحكماء shashin masu hikima suka ce لو قال يوسف da annabi yusuf ya ce رب العافية أحب إلي ya ubangiji lafiya ita ta fi soyuwa gare ni لآفاه الله da allah wato ya ba shi lafiya ولكن لما نجا بدينه yayin wato yayin da kuma da mars yayin da ya ya wato ya tsira da addininsa لم يبال ما أصابه في الله ba to bai damu da duk abin da zai same shi ba saboda allah والبلاء موكل بالمنطق wato bala'i abin wakantawa ne wato bilman digi da abin fada وأن معاذ an karɓo daga mu'az سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا wato manzo allah ya ji wani mutum يقول yana cewa اللهم إني أسألك الصبر ya ubangiji ina roƙonka asabar haƙuri قال kana sai ya ce سأل سألت البلاء ka wato ka roƙi albala a bala'i فاسأله العافية wato to ka roƙe shi zaman lafiya alhamdulillah
نعم to mu فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن yi. yace abin nufi ne da wannan magana ta annabi su addu'a ce sai yasa sai Allah ta'ala ya ce fastajaba lahu sai Allah ya amsa masa wato fastajaba lahu rabbuhu sai ubangiji ya amsa masa du'a abu addu'arsa fasarafa anhu kaidahunna sai juyar da makircin su anhu gaburansa إنه هو السميع العليم hakika da shi ubangiji mai ji ne da kawai daga zance al'alim masani kuma bilbili da aiki ثم بدا لهم ثلاثة سجون na وكان للعزيز ثلاثة سجون azizi misira yana da kurkuku guda uku سجن العذاب akwai wato kurkuku na azaba وسجن القتل da wato wato da kuma kurkuku na kisa وسجن العافية da kuma wato kurkuku wato wanda ake zaune wato da lafiya فأما سجن العذاب amma wato kurkukun azaba فإنه محفور في الأرض zaune shi wato an wato shi wannan an an an wato haka an haka ƙasa ne aka yi kurkukun a cikin a can ƙarƙashin ƙasa وفيه الحيات akwai macizai a ciki والأقارب da dai mu da kone kunami وهو مظلم ba kuma shi mai duhu ne لا يعرف فيه الليل من ba النهار za a gane dare da yini a cikinsa ba وأما سجن القتل amma wato kurkukun nan na kisa فإنه محفور في الأرض shi ma wato shi kuma abin haƙawa ne bil'adda a cikin ƙasa أربعين زراعا wato zira'i arba'in وكان الملك sarki ya zama إذا سخل إذا سخل على أحد idan ya fushi da ɗaya يلقيه فيه sai jefa shi biyu a cikinsa أم رأسه na على أم رأسه alaƙusa kansa فلا يصل إلى قعره ba zai je ƙarshen wato zurfinsa ba إلا وقد هلك sai dai ya hallaka وأما سجن العافية amma wato kurkukun nan na lafiya فإنه على كان على وجه الأرش shi kuma wannan akan dandare ya kasa yake إلى جانب قصره wato yana kusa da wato gidan mulkinsa فإذا قدر على أحد idan ya fushi da wani da ɗaya daga cikin mutane من حاشيته daga wato barorinsa فحبسه في ذلك to السجن sai ya tsare shi a cikin wannan kurkukun فلما أرادت زليها أن يسجن يوسف yayin da zulaiha ta yi nufin a wato a sa a annabi yusuf a cikin kurkuku أرسلت إلى سجان إلى سجان sai ta ai- sai ta aike zuwa ga shi wato mai kula da kurkukun سجن العافية wato wannan kurkuku na wato na lafiya وامرأته وأمرته أن يصلح فيه مكانا To, منفردا wato sai ta yi masa wato ta umarce shi ya tanadi guri wato guri wato wanda yake mutum zai zauna a kaɗaice ليوسف ga yusufa ثم وقالت ليوسف sai ta ce da yusufu لقد أعيتني wallahi ka fi ciyar da ni وانقطعت وانقطعت فيك حيلتي wato duk dabara ta a kanka ta yi ta ƙare فلا فلا أسلمنك إلى المؤذبين wato zan zan zan miƙa ka gun masu wato azabtarwa يعذبونك كما عذبتني wato su yi maka azaba kamar yadda ka azabtar da ni ولا ألبسنك بعد الحل الحل الحلا والحلال wato zan wato uhum, wallahi zan- wallahi zan tufatar da kai بعد الحلا الحلا والجبة السوفين ba da ne بعد ال- ب- bayan kayan ado جبة سوفين wato tubba ta su ta sufi ta wato sufi تأكل جلدك wanda za ta rika cin jikinka لقد لقد يدنك قيدا من حديد wato zan wato za a ɗora hannayenka wato ɗori wato na wato na- na ƙarfe يأكل رجليك da zai rika cinye wato naman ƙafarka ثم نزع ما كان عليه من اللباس sannan sai ta cire kayan da yake jikinsa وألبسه جبة سوف sai ta ɗau- ta sa masa a wato jubba ta sufi وقيده بقيد من to shi حديد kenan ta sa masa mari na ƙarfe
فلما دنا من باب السجن yayin da ya kusa shiga ya kusa da ƙofar kurkukun نكس رأسه sai sun kui da kansa ثم دخل فقال sai- sannan sai ya shiga kurkukun bakala ya ce بسم الله bismillahi وجلس shi kenan ya zauna وأحاط به أهل السجن وهو يبكي sai mutanen kurkukun suka kewaye shi yana kuka فأتاه جبريل وقال له sai jibril ya zo masa faɗa Allah ya ce da shi إما بكاؤك me yasa kake kuka وأنت اخترت السجن لس- لنفسك kai ne ka zaɓi kurkuku ga kanka فقال kano sai ya ce لما بكائي ka daidai kuka na لأنه ليس في السجن مكان آخر أصلي فيه domin a cikin kurkukun babu gida mai tsarki da zan yi sallah a cikinsa فقال له sai جبريل malaka jibril ya ce da shi صلى حيث شئت kai sallah duk inda ka so إن لا قد أهر خارج السجن وداخله Allah ya tsarkake wajen kurkukun da cikinsa أربعين wato ذراعا zira'i arba'in لأجلك saboda kai وكان يصلي حيث da شاء saboda haka sai zama yana sallah duk inda ya so وكان يصلي ليلة الجمعة ya zama yana sallah a daren juma'a عند باب a السجن kofar kurkukun Alhamdulillah. Thank you. To, so-
ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين so ya- sun mabada alam sai bayyana gare su wato ba ba da mara wani ayaci bayan sun ga dalilai alabara a ciki wato alabara a ciki su kusa kuka annabi yusufa to sai bayyana gare su an yi su jinuhu su je su ɗaure shi dalla alhara da yasu nan na hu Eh, sai suka ga ya kamata wato su ɗaure shi a kurkuku Eh, wato sai wato wannan abubuwan da sun gani shi ya sa musu wato ya nuna musu ya kamata su je su ɗaure shi sai suka kalla su jinan nan za su ɗaure shi hatta yin ha'i zuwa lokacin da ya kaɗi fi kalamun nasi zantukan mutane zai yanke fi a cikin sa su jini shi kenan sai aka je aka sa shi a kurkuku ودخل معه السجن فبيان wanda aka hala ma'ahu su jini fatiya sai wasu samari guda biyu suka shiga kurkukun ma'ahu tare da shi ai gulama ne yara guda biyu ne lil maliki na sarki ahaduhuma ɗayan su saƙihi mai shayar da sarki ne wal akharu ɗayan kuma sahibul amihi shine ma abincin wato abincin sarki fara'a yahu sai suka ga annabi yusuf ya abin ruya yana fassara mafarki faƙala sai suka ce lana tabiran da wallahi za mu jarraba shi mu ji mu ji me zai gaya mana alhaduhuma
قال أحدهما إني أعني أعصر خمرا sai ɗayansu ya faɗa ɗayansu shine wato mai shayar da sarki ya ce ni dai hakika ni a rani na yi mafarki na ganni a asiru ina da nagar hamuran giya ai inaban inabi وقال الآخر إني أريني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه ɗayan kuma shine ma'abucin abu- ma'abucin wato eh, abincin sarki eh, shi kuma sai ce in ni a rani ni na ganni a cikin mafarki a hamilu bakar a sai kumzan na ɗauki wato gurasa a kaina takulu ɗaya rumin ku sai ga tsuntsaye sun zo suna ci daga wannan gurasar to wannan wato shine mafarkin da ne wancan ga mafarkin da ya yi shi ma ga mafarkin da ne wai duk sun yi ne za su jarraba annabi yusuf amma ba su yi mafarkin ba to ga ga kuma akibar abin zai zo musu نبئنا بتاويله ka ba mu labari bi tawilihi da fassara wannan mafarkai إنا نريك من mu je المحسنين muna ganin ka kana daga cikin wato masu kyautayi
قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله قبل أن kuma يأتيكما ƙarar lahuma sai ya ce da su muhbiran yana mai ba su labari an da huciya shi alimin masani ne bi ta'abirin ruya da fassarar mafarki sai ya ce da shi la ya ce kuma ɗamu abinci ba zai zo muku ba turzaqanihi da za a arzuta ku wan- za a arzuta muku wannan abincin fi manami kuma a cikin baccin ku illa na ba'atu kuma sai na ba ku labari bi tawilihi da fassarar su fil yakzata a farke kabla an ya ce kuma tun gaban ya zo muku
ذلكما مما علمني ربي yawwa to sai ya zo ku zan ba ku labarin wannan duk abin da kuka tambaya la ya ce kuma da amu abinci ba zai zo muku ba da aka arzuta ku shi za aka arzuta ku da shi fi mana muku kuma a cikin baccin ku sai ya ba ku labari bi tawilihi da fasarar sa fil yakzat a farke abul an ya ce kuma tun gaban wato tawilin nasa ya zo muku wancanan ku kuma yana daga cikin abin da ubangiji na wato ya sanar da ni fihi hafun akwai kuɗau- kuɗaitarwa a cikin sa ala imani ma bisa wato imanin su sun maqawwahu sanan sai ya karfafa magana da tasu bi qawli da fadin sa da yace inni إني تركت ملة قوم إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم ko كافرون yace ni ne na bar millata qawmu addinin mutanen da la yu'minuna billahi ba sa imani da Allah wa hum kafiruna su kuma masu kafirciya ne bil akhirati da gidan lahira kuma ta biyu dinnan takidin takidi ce واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب na bi addinin iyayena Ibrahima da Ishaqa da Yaquba
ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء sai bai kamata gare mu mu tara Allah wato da wani abin bauta ba mai mu tara wani abin bauta da bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala min dinnan za'ida ce bai kamata mu yi haka ba ismati na saboda isman mu domin annabawa ma'asumai ne ba su yi abin da yake na sabo ba ذلك من فضل الله علينا وعلى ma الناس zalika tauhidi wancan ta tauhidi yana da cikin barla Allah da ya gare mu Allah nasu da kuma mutane ولكن أكثر الناس لا يشكرون wanda yawa yawan mutane su ne kafirai la shukurun Allah ba sa gode wa Allah ko yi shirku ne saboda haka suke yin shirku sun musarraha sai nan sai kuma Yusuf ya bayyana bi da ma da kiran su ila imani zuwa ga imani fa kana sai ya ce يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار "Ah, sai ce ya ku abokai na mazauna kurkuku a arbabun mutafarriquna shi yanzu alloli mabambanta khairun su suka bi amillahu alwahid alqahar ko kuma Allah alwahid makadaici alqahar mai rinjaye shine ya bi ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان Ah, wannan wato wato shi wato shi wannan wato arbabun mutafarriquna su ne suka bi ko kuma Allah makaɗaici shine wato shine ya bi istifhamin nan na tabbatarwa ne ai Allah makaɗaici shine ya bi mata abuduna ba komai kuke bauta ba min dunihi kuma ba su ai gairi wani ubangiji Allah illa asma sai dai sunaye da kuka ambace ta ai sammaitu da kuka ambace kuka ambato bi hada ita asnaman gumaka ko ambaci gurin gumaka da wannan sunayen an tunku wa aba'ukum da iyayenku ma anzalallahu biha min sultanin Allah bai saukar da wato wata hujja ba biha ai bi ibadatiha da bauta maka ba wata hujja ba wani dalili a bisa abin da kuke yi إن الحكم إلا لله ai hukunci bai zama ba ai alƙaza hukunci bai zama ba illa lillahi sai dai ga Allah wahdahu shi kadai أمر ألا تعبدوا إلا iya إياه ubangiji ya umarci cewa ka afka ku bauta wa kowa illa iya sai shi ذلك الدين alƙayyim wancanin ka tauhidi shine addini alƙayyim ai almusaqim madaidaici ولكن أكثر الناس la ya'lamu sai dai yau yawan mutane su ne kafirai la ya'lamuna ba sa sanin ma yasiruna abinda suke koma ilahi gare shi min azabar daga azaba wa yushrikuna shi yasa suke wato yin shirku يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه amra to yanzu kuma zai ba su fassarar mafarkin na wato sun ce bari su jarraba shi ba su yi mafarki ba suka- suka nuna kamar sun mafarki kowa ya faɗi abin da yake so ya fassara masa to kafin ya shiga fassarar to shine kuma ya musu wa'azi kuma ya kira su zuwa ga imani da Allah tabaraka wa ta'ala to da ya gama wannan kira kuma yana daga cikin dai abin da muke faɗa cewa duk manzannin nan kira suke ga Allah zuwa kowa ya yi kira ga tauhidi yake da annabi Yusuf a kurkuku ma kira yake da tauhidi kafin ma ya shiga cikin wato wato cikin sulbin mawdu'in abin da aka nemi ya bayani sai da ya kira ga tauhidi a kaɗai ta Allah to shine sannan yanzu zai bayani zai musu fassara sai ce ya sahibai ya sijin ya abokaina na kurkukun nan amma a hadu kuma amma ɗayan ku shine asaki mai tsaye mai sai da wato mai shayar da sarki fa ya kharuju zai fita daga kurkukun nan ba da salasin bayan kwana uku fayus fayas iran bahu zai ci gaba da shayar da wato shi shugaban nasa kamran giya al'adarsa yi bisa al'adarsa وأما الآخر فيسلب فتاكل الطير من رأسه to amma al'akhar amma ɗayan shi ma shi na biyun shi ma to faya harzu zai fita shi ma ba da salasin bayan kwana uku amma in ya fita fayu sulabu za a tsire shi da ya fata a kullu ɗaya rumin rasi in aka tsire shi tsuntsaye za su rika zuwa suna cinsa ta kansa eh ha za ta wili ruya kuma annabi yusuf ya ce to wannan shine fasarar ruyoyinku faƙala sai suka ce da shi ai ma ra'ayina shi mu ba mafarki muka yi ba zuwa muka yi mu jarraba ba to faƙala shi kenan sai ya ce mai وقيل الأمر الذي فيه tastaftiya sai annabi yusuf ya ce da shi qudiyal amr lamari ya cika allazi fihi tastaftiya ne wanda kuke neman fatawa a cikin sa ai abinda sa'altu ma kuka tambaya anhu akan sa sadaqtu ma kun yi gaskiya am kazabtu ma ko kun yi ƙarya gaskiya kuka faɗa ko ƙarya kuka faɗa abinda dai muka gaya muku shi za a yi an gama
وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك waƙalin lillazi zanna sai wato annabi yusuf sai ya faɗa ga wanda ya sakankance annabu najin shi mai tsira ne min huma daga cikinsu wa huwa sagi shi ne mai shayar da sarki wato shaye-shayensa sai ce da shi uskurni inda rabbi ka ka tunani ka wato ka ambace ni abin shugabanka fa kullahu ka gaya wa shugaban naka inna fi sijin gulaman cewa akwai wani yaro a cikin kurkuku mahabusan an tsare shi zulman bisa zalunci to faharaja to shikenan sai ya fita shi kuma bayan kwana uku sai ya fita fa an samu فألقيه الشيطان ذكر ربي to sai ya fita daga kurkukun amma sai shaidan ya mantar da shi ya mantar da shi wannan wanda ya tsiran shi ne mai shayar da sarki sai ya mantar da shi wato itina yusufu a wajen wato shi shugaban nasa فلما خرج lamma kharaja yayin da ya fita فلما خرج balamma kharaja yayin da ya fita جاء جبريل sai jibril ya zo shafi nan نعم وهي ثمانية to ne فقال له أنت يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم na فقال له qala lahu sai ya ce da shi أنت يوسف kai ne yusufu بن يعقوب dan بن yaquba إسحاق dan بن ishaqa إبراهيم dan ibrahima إبراهيم ألقي في النار Ibrahim an jefa shi a cikin wuta فطلبناه نحن الملائكة na فطلبناه sai muka neme shi نحن الملائكة mu mala'ika mu هل mala'iku لك من حاجة shin kana da bukata قال أما إليكم بلاء faɗin labnahu sai muka neme shi na halul mala'ikatu mu mala'iku muka da aka jefa shi kenan a cikin wutar sannan aka jefa annabi Ibrahim ce shi sai mala'iku muka neme shi muka ce hallaka min hajjin kana da wata bukata قال ƙara sai annabi Ibrahim ya ce أما إليكم amma bukata zuwa gare ku to بلاء ba ni da ita وأما إلى الله amma bukata zuwa ga Allah فبلاء to ina da ita قلنا له mala'ika ta ya ce sai muka ce da shi سل الله ينجيك منها to ka roƙi Allah ya tserar da kai daga wannan قال علمه sai annabi بهذا Ibrahim ya ce ilmu ilmin Allah da halin da nake ciki يغني عن سؤالي ya wadatar mun gabaran tambaye shi ai ya san abin da nake ciki Mhm.
وهذا جدك إسحاق ya ce to ga kuma wato kakanka Ishaqa بها an yanka shi فداه الله بكبش hatta sai da Allah ya kwance shi bi kafin da rago وهذا يعقوب ga kuma Yaqubu نزل به ما نزل abin da ya sauka da shi ya sauka da shi فلم يستجف بمخلوق bai nemi ceto da abin halitta ba وأنت أيام في السجن ga to kai a cikin kwanaki kana cikin wato kurkuku faƙad tastagisu bi makhluqin eh fakat ka- kai wato kai kana cikin kuku ka ɗan ƴan kwanaki fakat kaɗai amma kuma ka zo ta sage su kana neman ceto bi mahalukin da wani abin halitta anta ibnu yaqub bin kai ne ɗan annabi yakubu ɗan da yakubu ɗan annabi ishaqa ishaqa ɗan annabi ibrahim atabahu to jibril sai a malaika jibril ya masa rarauka satam kusufi sijin muddatu hurudu kurni inda rabbika to za ka zauna malaika jibril ya ce da shi za ka zauna a cikin kurkuku wato muddar harfan uskurni inda rabbika haka ba ka zauna isnatai asharata sanatan shine shekara goma sha biyu wa baqiya fi sijin isnatai shi kenan haka ne kuwa sai ya zauna a cikin kuku shekara goma sha biyu wato wannan ne janyo masa Eh, kurni kawai ga kalma da yake kurni inda rafika ba shi a gudunsa a yi a matsayinsa wani abu ne amma a matsayin wani sa'i ba wani abu ba ne hasanatu labrar sai azumi karabi to an samu ولبث في السجن بضع سنين
falla bisu bisijini shi kenan annabi yusuf sai zauna a cikin kurkuku bin ashinin yan shekaru kila saba wani kawai aka ce shekara bakwai ko kila isna ashara wani kawai kuma aka ce shekara goma sha biyu وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع إجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات shi kenan sai bayan wa'annan sun fita eh, an je an kashe shi mai ci da sarki an tsile shi kamar annabi- da annabi yusuf ya faɗa shi kuma mai shayar da sarki ya ci gaba da aikinsa sai da aka samu shekaru ya manta ma sun haɗu da annabi yusuf a cikin kurkuku to sai da sarki ya yi mafarki to shi ne mafarkin da ya yi gashi na allah yake mana bayan yake cewa ƙarar malik sai shi sarkin misira sai ya ce sunansa rayyan bin walid rayyan bin walid shine sarkin misira yake cewa wato shi kuma azizu sunansa kifiru shi kuma amma rayyan bin walid shine sarkin misira sai ce inni ara ara din nan ma'ana tara'aitu ni dai na gani a cikin mafarki na ga sab abu karacin shanu guda bakwai simanin masu kiba ya kullu hunna sab'un ijabun akwai waɗansu wato shanu kuma ijabun ramammu ya akulu hunna suna haɗiɗe wato annan wato masu ƙiba eh wato masu wato masu ƙibar wato ruwa wato sura mamu su ne suke har- haɗiɗe wato masu ƙibar ijabun ɗin nan jam'i ne na ajifa eh ramamiya to ijabun wato shine jam jam wato jam'in su kenan wasu a sun bulatin kuma na ga waɗansu zangar nomi wato ya shuka guda guda bakwai kudurin kwarra wa wa'ukara na ga wasu kuma zangarnu kuma sa- sa- wato su ma guda bakwai ya bi satin su kuma busassu adalta wat alal kudari wa'annan busassun sun kanane sun kanannaɗe korayen su busassun sun kaɗaɗɗe sun wato sun kanannaɗe wato su wato korayen wa'alat kuma sun ɗaukaka alaiha akan korayen to ya ayyuhal malaku يا أيها الملأ واكتبوا في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبدون gudun sai kenan sai sarki ke cewa ya ayyuhal malam ya ku manyan wato fada shagabannin gari abtu ne ku ba ni fatawa fi ruya a cikin mafarkin nan nawa eh, ai bayyinu li ta'bir ha ku mun bayanin fassarar ta in kuntum li ruya ta bu in dai har kuna wato fassarar maf- mafarki to fa abbaru ha sai suka fassara ta fa qalu sai suka ce
قالوا أضغاث أحلام sai suka ce adgasu alam ai hazi adgasu alam wayannan cuɗanye cuɗanye ne na mafarki وما نحن بتاويل الأحلام na بعالمين alimi sai suka ce mu kuma gashi ba mu san wato fassara wato mafarki ba وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة إننا أنبئكم بتاويله sai wanda ya tsira din nan min kuma daga wayannan abokan Yusuf a cikin kurkuku bin albata yana daga wayannan samarin guda biyu ho saki shine mai shayar da sarki wadda kara fihi ibdalu fihi ibdalu ta'ib al-asli dalan wa idgamu hafi dali ai ta zakara wato sai ya tuna ba da ummatin bayan wato wani lokaci sai ya tuna halin yusuf halin yusuf sai da ya tuna sai yake cewa da sarki da wato mutanen fada ishi ana unabiyu ni dai zan zo muku da bayani bi tawilihi da wannan wato tawili da fassarar wannan mafarkin da sarki yayi fa arsiluni ku ake ni ku aike ni to fa arsalu sai suka aike shi fa ta yusuf sai dogon annabi yusuf ba kara Mhm.
يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع حجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون.
shi kenan ƙwararra sai ya ce ya yusuf ya kai si- ya kai yusuf a yi siddiqu mai yawan gaskiya abtina ka ba mu wato fatawa fi sabi bakaratin sarki ne ya yi mafarki ya ga wato wato shanu guda bakwai masu kiba da wasu kuma guda bakwai ramammu ma ramammun na suna haɗa masu kiban nan eh to ka ba mu fatawa a cikin wato sabi bakaratin shanu guda bakwai simanin masu kiba ya akulhun da sabon ijabun wasu shanu ramammu guda uku suna haɗiɗiye su wa sab'i sun bulatin da zangarnon wato guda bakwai hudurin kwarra wa ukara da wasu bakon ya bi satin wato busassu sun nan da sun kanainaye wato wato wannan kwarra to ka ba mu fatawa la'alliya a juriyar nasu domin ni in koma kun mutane ma'ana kun almaliki wato ilal maliki zuwa ga sarki kenan a sahabi da sahabbansa la'allahum ko su ya alamu da sa san ta'bira ha wato fasara wannan mafarkin قال تزرعون سبع سنين دأبا Ba'al sai annabi Yusuf ya ce da shi, to a fassarar wannan tazra'una, ku je ai izra'u ku je ku yi shuka, sab a sinin shekara bakwai, da abin ai mutu tabi'atan mai bibiyar juna, wahiyar ta wulu sab isman shine wannan fassarar wato guda bakwai nan masu kiba. Fama hasattum ثم حسبتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما kullum to تأكلون abin duk abin da kuka girbe to fazaruhu ku bashi bi su bulli a cikin zangarniyarsa li Allah ya tun zan kai ya ɓaci illa qalilan sai dai kaɗan mai mata guluna daga abin da za ku ci fadrusu to sai ku sussuke shi ma'ana ku bashi a zangarniyarsa abin da ake buƙatar ci sai a ɗauko sai a sussuke shi sai a yi amfani da shi ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون sun ma ya ci min ba zalika sabon shi daɗi to sannan sai wato shekaru masu tsanani musu da batin masu fari si'abin masu wahala to san za su zo min ba zalika bayan wannan asabi guda bakwai na almusa bati wato ababen yi wa yabanya to bayan wannan masu yabanya guda bakwai to sai kuma guda bakwai masu tsanani na fari za su shigo eh wahiya tawilu sab'il ijab wahiya tawilu sab'il ijab wannan shine wato fasarar wato guda bakwai na ramammun kenan so bakwai masu yabanya bakwai kuma na fari to shine fasarar su to ya akulla za su ci ma kaddamtun lahunna abin da kuka gabatar lahunna gare su min alhabbi na ga kwaya almazruni abin shukawa bis sininin muhsabati cikin wato shekaru abin yi wa yabanya ai ta ku nuna ku za ku ci shi fihin a cikin sa illa qalilan sai dai wato kadan ma to su nuna daga abin da wato za ku boye ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون sirun sun ma ya ci min ba da zalika amu to bayan wannan wato asabil musdifat wato wannan shekaru guda bakwai masu fari wanda za a yi na fari to shi kenan sannan to shekara za ta zo wanda fihi yugasun nasu a ciki wato ake ceton annasu mutane bil matsar ruwan sama da fihi a cikin wannan shekaru ko a cikin wannan shekarun kuma ko a wannan shekarar kuma ya asiruna za su rika yin nannagin al'ana ba ina bai wa gairiha da wani ta da hizbihi saboda ya banya wannan shekarar وقال الملك ائتوني به sai maliku misra eh rayan bin walid lamma ja abu rasul yayin da manzon ya zo masa da wannan labari akhbarahu ya bashi labari bi tawilha da fasara wannan mafarkin nasa to shikenan sai shi ituni bihi ku zo mun da shi ai billazi abbarha da wanda ya fasara wannan mafarkin فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن yayin da wato ya zo masa yayin da shi wannan mu'an da ake aiken nan ya zo gun annabi yusufa eh, yayin da shi manzan wanda shi sarki yake aika gun annabi yusufa yayin da ya zo gun wato annabi yusufa waɗanda babu ya nemi shi lalbabu saboda fita ya nemi shi ya fito don su tafi wurin sarki ƙala sai annabi yusuf ya kasirin yana mai nufin izhara bara'atihi bayyana kuɓutarsa sai annabi yusuf ya ce da shi irji koma ila rabbika zuwa ga shugabanka fas'alhu ka je ka tambaye shi an yas'al shi ma i tambayi matan nan ma balu halin da su me halin wa'annan matan Allah ci qatsana aydiyahunna wa'anda suka yanyanke hannayensu wato ya je me labarin su sai an samu labarin abinda suka faɗa sannan zan fita amma ba zan fita ba inna rabbi bi kaidihim alim sannan dai shugabana alimin musani ne bi kai dihin da makircin su fara ja'a sai wannan manzo sai ya koma ba a khabarar malika sai ba labari ba sarki labari da abinda yusuf ya faɗa fa jama'a hunna sai sarki ya tara matan fa kala sai ya ce mai قال ما حقكن إذ راوتن يوسف عن نفسه kala sai ya rayyana bin lori sarkin misir sai ya ce da matan ma khatbukunna me sha'aninku yayin da kuka nemi yusuf annabsi yi ga kansa hal wajadtun min humailan shin kun samu karkata daga wajensa ilaikun zuwa gare ku Mhm.
قل هذا لله ما عرفنا عليه من سوء.
ƙulla sai suka ce hashe lillahi sarki ya tabbata ga Allah ma alimna alaihi min su mu dai mu ga ba mu san wani abu mummuna daga annabi yusuf ba
قالت امرأة- قالت امرأة العزيز لا أنا أسأل الحق أن راودته عن نفسه sai matar azizu misir ita zulaiha sai take cewa wato al'ana a yanzu hashasar haku gaskiya ta bayyana a bisa gaskiya dai ana rawar ni na neme shi annabci yi ga kansa ba shi ya neme ni ba وإنه لمن الصادقين wallahi shi yana daga cikin masu gaskiya fi kauli cikin fadinsa da ya ce hiyar rawa da ni an nafsi to shi kenan da ya suka gaya wa annabi suka gaya wa almalik wato rayyanu bin walid suka je suka gaya masa wannan su matan to shi kenan sai ya aiki wannan jakada ya ce to ya je ya ga annabi yusuf ga abin da aka yi tare da matan nan to da ya je kurkuku fa akhbar yusuf sai ba annabi yusuf labari bizalika da abin da aka yi fa qala sai annabi yusuf ya ce ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين sai annabi yusuf ya ce zalika wancanan ka ai dalabul bara'a ce neman kubutan nan li alamal aziz dan aziz misra ya san anni lam akunhu ni ban haince shi ba cikin ahalinsa bil gaiba a fake wa anna allah kuma hakika dai allah la ya hadi ba ya shirye da makircin alkhairin masu ha'inci to da ya gama wannan sun mutawada lillahi shi kenan sai kuma annabi yusuf ya kankan da kai zuwa ga allah fa qala sai ya ce wa ma bari'u وما أبرئ نفسي yake cewa ba na kubutar da kaina ba zan kubutar da kaina mina zalali mina zalali daga darcewa ba wato duk dan adam muhalli ne na kuskure To, إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي innan nafsa hakika dai wato annafsa rai ma'ana zuciya ai wato annafsa jinsi yake magana eh wato ita nan innan nafsa ko wannan al- al- a- wannan alifin na istigraqul jinsi ne ko domin kullu za ta shi za ta shiga cikin sa ko eh inna kullu nafsin la amaratun bisu ko shi yasa yace jinsi ai innan nafsa ai jinsin nafsu to la amaratun wallahi mai yawan umarni ce bisu da mummuna shi yasa mai alburda ake cewa wa halifin nafsa wa shaydana wa asihi ma in huwa ma hadaka nusa fatayni saboda duk abin da zuciya ta maka umarni da shi mafi yawancin sa to ba shi da kyau shi ya sa yake cewa ka saba mata da ya inna nafsa al'amara to wallahi mai yawan umarci ni ce bi su'i da mummuna illa ma rahima rabbi illa ma dinnan ma'anar ta mance sai dai wanda ubangiji na eh masa rahama fa a sama hu ya kiyaye shi إن ربي غفور رحيم in ka dai ubangiji na mai gafara ne kuma mai jin kai وقال الملك اوتوني به أستخلصه لنفسي wa qala al maliku sai shi maliku misra ar-rayyan min al sai ya ce ituni bi ku je ku zo min da shi yusuf astakhlisu zan kebantar da shi da nafsi ga kaina ni kadai ne za mu rika hulɗa da shi wato zai zama waziri na eh aj'alhu zan sanya shi salisan kebantacce li gare ni dun da sharikin ba tare da abokin tarayya a cikinsa ba to fa ja'ahu rasulu shikenan sai wato wannan manzo ya zo wa yusufu wa ƙala ya ce da annabi yusuf ya ce ajibil malika ka amsa wa sarki fa ƙama sai annabi yusuf ya tashi ko wadda a ahalar sijini ya yi ban kwana da mutanen kurkuku wadda alahu ya musu addu'a sun mafita sallah sai ya wanka wanda bisa siyabar ya sa kayansa isanin kyawawa to shi kenan wanda sal alaihi sai ya je shiga kuma gurin sarki to ya aka yi فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين to yayin da ya masa magana ƙala lahu sai shi sarkin misir ya ce da annabi yusuf yake cewa innaka yawma yanda kai a dai wannan yini wato ladina a wajen mu makino kana da wato daraja aminu kuma amintacce ne ai zu makanatin kai ma abucin wato daraja ne ma amanatin da amana Allah amri na fi lamarin mu to fa ma za ta ra me kake gani kuma annab Allah ya zami yi ƙala sai annabi yusuf ya ce ijma'i قال اجعلني a على haka zo nan ba خزائن الأرض لا زوم لا.
إني ai fasarar shi ba ba yi ayar ba shi ne yake cewa to sai ya ce da shi ma za ta rame kake gani annabi Allah za mu aikata ƙara sai annabi yusuf ya ce ijma'i da'ama ka tara abinci wa zira ka yi shuka zar'an shuka wa kasiran mai yawa fi hazihi sinina a cikin wannan shekaru al-muhsibati mai yabanya wadda khairat da'ama ka koyi kuma abinci fi sunbuli a cikin zangarniyarsa bayati ilaikal khalqu wato halitta za ta zo maka mutane daga sassa duk za su zo maka liyam taru don su yi awaminka daga gare ka baƙala sai sarki ya ce da annabi yusuf goman libi haza waye zai mun wannan to shi kenan ƙala قال اجعلني على خزائن الأرض إني عزيز أليم ali sai sarki ya ce da annabi yusuf to waye zai mun wannan ƙala yusuf sai annabi yusuf ya ce ij'alni ala khazain al-ardi ka sanya ni in shugabanci taskokin ƙasar misra baki ɗaya inni hafizun ni wato mai kiwo ne alimin masani ne wato amintacce ne ni ai zo hibzun ma'abucin an wato kiyayewa ne wa ilmin da al- da ilimi bi amri ha da lamarinta wakila wani gona aka ce hafizun alim ma'anarsa ai katibin marubuci ne wa hasibin mai hisabi وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء waka zalika ai ka in amina alaihi kamar wato ni'imtawa mu gare shi shi annabi yusuf bil khalasi da wato kubuta mini sirrin daga su- daga hukku to haka nan makanna muka wato tabbatar muka ba da dama da yusuf ga yusuf bil ardi a ƙasar misra ya tabawa yana sauka min ha a ƙasar misra ya shesha duk inda ya zo ba da diki bayan kunci wal hafsu da ɗaurewa wa fil qissati ya zo a cikin kissa annal malika cewa wato shi sarki rayan bin walid tawajahu ya nada shi wa khatamahu ya masa yimki wa wallahu makanin azizi kuma ya dora shi a wato matsayin azizin misra wa azalahu kuma ya sauke azizin misra wa mata ba'du bayan nan shi azizin misra shi kenan sai ya mutu wato ya sauke azizin misra wato shi kuma sai azizin misra wato sai ya mutu to da ya mutu kusa waje hu imra'atahu shi kenan sai ya aura masa matarsa eh, ita zulaiha din wata ta nemi annabi yusuf eh, fa wajadaha da ta tare sai ya same ta azra a budurwa waladar da waladin ta haifa wa annabi yusuf ma 'ya'ya guda biyu wa aqamal adla kuma ya tsaye da adalci bi misra misra wa danat lahu riqab duk yayi suka sun ga gare shi duk suka zama sun bi shi eh ya zama shine kuma mai magana a shi kun gani wato kun ga ikon Allah ke ko eh gashi har sada ga ta jawo eh daga daga kadin cin yawa kura zuwa shigar shigar shiga rijiya a ɗauko shi a sayar da shi ya shiga bauta a zo a yi masa ƙazafi kuma a kai shi kurkuku ya shekaru kuma ya dawo ya zama shugaban mutane eh musibu نصيب برحمتنا من نشاء muna samar da wa- muna muna shafar wanda muka so da rahaman mu ولا نضيع أجر ba المحسنين ma tozarta wato ladan almusulmin masu kyautayi والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون wallahi ladan lahira shi yafi daga ladan duniya allazi na amanu wanda suka yi imani kuma suka zama suna tsoron Allah to wanda khalatu sunu ahadi to wannan fa duk abin da aka rika yi da kuma dora shi akan wato kujerar azizu misira da kuma shirye-shiryen yadda za a yi noma da kuma yin noma da tara abincin to duk wannan an gama sosai yanzu kuma za a shigo wannan shekaru shine yace to wa dakhala sunu sunul qahad sai wannan shekaru na fari sai kuma su su kuma sai suka shigo eh wa asaba arda kan'ana to da farin ya zo ya mamaye area sai ya ji har ƙasar kan'ana ma'ana ƙasar shi kansa annabi yaƙubu ƙasar su annabi yusuf ɗin su ma su ma sai suka shiga cikin farin eh wa sham har sham to waje a yi yusufa وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له mujiru to shi kenan wannan fari bayan ya zo ya sami ƙasar misira ya tafi har ƙasar kan'ana ya shiga har sham to dama ƙasar kan'ana a nan annabi yaƙubu yake a nan ƴan uwansu annabi yusuf wanda suka yi masa duk wa'annan abin da a nan ƙasar suke to shi kenan fari su ma sai ya haɗa da su shi kenan waje a ikoti yusufa eh to shi kenan sai suka ji labarin an ce ai sarkin misira yana yin awo kuma awon da yake baya ƙara kuɗi yana da adalci to annabi yusuf ya ce to sai ku shi- sai ku shirya ku je ku je ku auno mana abinci a ƙasar misira to shine yake cewa waje a ikoti yusufa sai yan uwan annabi yusuf suka zo illa binyamin sai binyamin kaɗai shine annabi yaƙubu bai bashi ya bi su ba eh, ya rike shi a gida sosai suka zo liyam taru don su yi awo eh, lima balagahum saboda abin da ya riske su na labari anna azizan misra cewa azizan misra yudin da ama yana sai da abinci bisa manihi da kudinsa baya ƙari to fa fadakhalu suka zo misra fadakhalu alai sai suka shiga kuma annabi yusufa fa arafa sai ya gane su annahu ikhwatu su da yan wannan nasa ne amma wahum lahu munkirun su kuma basu gane shi ba eh la ya'rifunahu wato ma'ana ba sa basu gane shi ba libu'udi ahadihim bihi saboda tsawon zamanin su rabuwar su da shi wazannihim wato wazannihim kuma da zaton su halaka hu halakarsa ce ai ba ma a duniya yanzu shikenan fa kallamu sai su yan wanda sai suka masa magana bil ibraniyanci ibraniyanci fa qala sai shi kuma sai yayi musu magana kalmar kir kamar mai inkari alai kamar wanda bai gane su ba sai yake cewa da su ma agna makum biladi me ya kawo ku gari na fa qalu sai suka ce lil mirati mun zo dan mi awo ne fa qala sai yusuf ya ce shi la'allakum uyunu ta auku masu leƙen asirin ƙasa ne kuka shigo mun ƙasa ƙalu sai suka ce ma'azar lahi muna neman tsari da allah mu zama yan leƙen asiri ƙala domin aina antum daga ina kuke ya nuna musu ne kamar wato bai san su ba daga ina kuke ƙalu sai suka ce a min biladi kan'ana mu daga ganin kan'ana muke wa abuna ubanmu yaƙubu shine yaƙubu nabiyullahi annabin allah ne ƙala sai yusuf ya ce da su wala hu auladun gairukum wala hu auladun gairukum sai sai sai ya ce da su yana da wasu ƴaƴan banda ku ƙalu sai suka ce na'am yana da wasu ƴaƴan sai suka ce shi ku na isne ashara mu dai da goma sha biyu ne kaza haba asgaruna ɗayan mu karamin mu sai tafi halaka filbari ya ce ya je ya halaka a daji wato yusuf ba kenan gari da a to shi kenan sai je halaka a daji eh wa kana ahabba wa kana ahabbana ilayhi ya zama shine mafi soyuwar mu zuwa ga babanmu to wa baki shaqiqu sai wato shaqiqin sai saura to fa hatta basahu sai baban namu ya rike shaqiqin nasa da ya tasalla bihi anhu dan ya rika hakurkurta da shi ga biran wancan da ya tafi ya halaka eh to shi kenan da sarki ya ji wannan labari ya tafi a mara bi'in zalihin sai ya umarni shi a je a sauke su wai kira muhu kuma a girmama su to ba su gane shi ba amma shi ya gane su to
ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني بأخ لكم من أبيكم kalma ta hazan jihazin yayin da ya tattali da tattalin su wato sun zo da kayan su kuma ya shirya musu kayan da za su tafi ai wa falahum kailahum sai ya cika musu wato ma'aunin su wato wato abin da suka zo awo yasa aka cika musu awo to da aka gama za su tafi sai ce ituni bi akillakum min abikum in za ku zo tunda kun ce akwai dan uwanku wanda baban ku ya hana shi ku taho tare to in za ku dawo wani awon to ku taho mun da shi ai binyamin yana nufin binyamin li'a alama sadaqakum dan in san abin da kuke gaya mun din gaskiya ne fi ma kultum cikin abin da kuka faɗa Allah ta rauna ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين yace ba ku ganin yanzu ina cika wato alkaila au ai utimuhu ina cika shi min gairi baksin ba tare da tona da tauye na abin nan awo ba wa ana khairul muzilin ne kuma fiyayyen mai iya saukar baki ai na sauke ku na girmama ku eh ku ga irin wannan mai irin karamcin da nasa aka yi muku فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون takarabun to idan ba ku zo min da wannan dan uwan naku ba to ba awo gare ku a wajena ba zan ba ku awo ba eh, kuma kar ku kusanto ni eh, kar ku zama kun kar ku zo kar ku zo kusa da ni na hayo hani ne au adafin ko adafi ne alama halli falakaila ai tuhuran mu za a haramta muku awo wala ta rabu kar ku yi kusa da mu to قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون kanu sai suka ce sai mu rawo da anhu a babu eh sai mun za mu yi kokari wato mu karkato da kan baban mu neme shi mu nemi ya ba mu shi eh ai sai na su sahibi san za mu yi kokari fi dalabi cikin neman sa minhu daga baban namu wa inna la fa'iluna zalika wallahi mun wasu aikata zalika wannan ne وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون to shikenan nan ba duk an riga wato an an an an sun an zo an yi awo an lissafa abin da suka zo da shi an cika musu awo an sauke su an girmama su to an gama awo an shirya kayan tafiya to shikenan sai ya ce da wato yaransa shi shi Yusuf sai ya faɗa rufe ciki eh ai wato yaransa masu wannan aikace aikacen sai shi iji alubi za a tawo ku sanya musu kayan su allaci a togo ha wanda suka zo da ita ai saman aljimira ce wato saman aljimira ce kudin da suka zo awon da shi wa kanar da darahima ta zama dirhamai ce sai ce to ku kulle ta ku sa ta fi da halihim cikin kayan su cikin jakun- jakar da suka zo da kayan su jakar da suka zo awon da ita kuka auna musu to a cikin awon to ku cusa wannan kudin da suka zo da shi eh la'allahum ya'rifuna me wace shi sun koma sa gane sa ganta idan kalabu idan suka koma ila ahlihim zuwa ga wato ahalinsu eh wa farahu suka kuma juye ya tahun wannan cikin kunan na suka juye abin da suka auna to za su ga wannan kudin cewa na mai musu da shi la'allahum yarji'una bai wace su sa dawo ina na zuwa gare mu li'annahum saboda su cewa su dai yayin yaqubu ne la yastahiluna imsaka ba za su halatta rike wannan kudin ba tun da yayin annabi yaqubu ne فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الخيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون to yayin da suka koma zuwa ga babansu ƙalu sai suka ce ya abana ya babanmu muni aminan kailu to da suka je dama duk sun masa hira abin da ya faru sun gaya masa sun je sun samu sarki mai adalci ya girmama su ya musu goma ta arziki kuma ya cika musu awo babu tawayewa a ciki da shi kenan to kuma sai a zo abin da shi sarki ne ma shine yayin da suka dawo zuwa ga babansu sai suka ce ya abana ya babanmu muni aminar kairu ai an ce ba za a kuma ba mu awo ba in lam tursil ma'ana in lam tursil asana ilayhi in baka aika wato baka aika masa wato dan uwan mu ba shine binyaminu eh ya ce idan binyaminu bai je ba to kan ma mu doshe shi mu je mu ce muna neman awo eh to to fa arsil asana din to sai ka aiki wato ka aiki dan uwan mu ma'ana tare da mu ma'ana ka sake shi ma'ana na tare da tare da mu ka sake shi mu tafi mu je na katal mu je mu biyo wannan awa wa inna lahu lahafizun mu dai wallahi mu masu kiyayewa ne gare shi abin da ya faru a can da ba zai kuma faruwa ba
قال ألا منكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل ƙara sai annabi yaƙubu ya ce da su ai ma amanukum ba zan amintan muku ba alaihi a kansa illa kama amintukum sai dai kamar yadda na amince muku ala ahiki bisa dan uwansa yusufu yusufu mun kabil tun gaba to bayan kuma na amince muku akan yusufu qad fa'altum bihi ma fa'altum hakika kun aikata abin da kuka aikata kuma da shi bayan kuma amincewar to wannan ma ina tsoron na amince muku ba shi ma ku masa haka والله خير الرزاق amma tun da abin ya zama ba makawa sai an sake shi kun tafi da shi to kallahu haulun illa Allah shi ne fiyayyen mai kiwo da fi kira ta a wata kira ma hafizan tamizin tamizi ne da ƙorihi lillahi don ruhu farisan وهو أرحم الراحمين shi ne mafi jin kan masu jin kai to ai fa'arju sai shi annabi yaqubu yake addu'a yake cewa fa'arju ina kauna daga ubangiji an ya munna bi hibzi baiwa da kiyaye shi kai yadda wancan ya tafi aka fito mun da shi shi ma ya tafi ina kyakkyawan zato ga Allah ya kiyaye shi
ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي wala ma fatahu mata'ahum yayin da suka bude kayan su kuma za a zo an gama labarin tafiya da labarin shi sarki abin da ya yi musu na girmamawa to sai kuma aka zo juya abin da aka awo a dubu kayan da aka auna to shine shi yayin da suka bude kayan su wajen dubi za a tamu sai suka ga wato kayan su ma'ana kudin su ruddat ilayhim an dawo musu da ita eh an dawo musu da ita ba a rike ta ba sai ga ta a cikin kayan su an cusa musu alu an ja abana ma nabi sai suka ce ya baban mu me muke nema ma dinan istifhamiya ce ai ayi shi'in lub wani abu muke nema min ikramul maliki daga girmamawa sarki a azama mafi girma min haza daga wannan eh wa qur'a bil furqani fi dabal yaqub ya abana ma tabgi kenan eh wa kanu zakaru lahu ikramuhu lahu sun zama dama sun faɗa masa sun faɗa baban nasu girmamawa da wato shi sarki ya yi musu sai suka ce to kuma bayan wannan girmamawa ga kuɗin mu ma an samu mana a ciki to me muke me muke bukata kuma fiye da wannan abin da sarki ya mana هذه بضاعة ما ردت إلينا ونميل أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد kan labari sai ce hazihi bida'atu da wannan kayan mu ne ruddat da wannan kayan mu ne da muka tafi za mu yi awo da shi ga ta ruddat ɗaya na an dawo mana da shi to in tun da an dawo mana da shi ka ba mu ɗan uwan mu tafi da shi wannan mu yi mu je mu yi wa ahalana iyalanmu mu je mu yi musu awo ai na ci mu zo bilminarsa da awo lahum gare su hiyar ɗamu ita ce abinci wannan hafazu a kana mu kuma mu kiyaye wato ɗan uwanmu wanda su dadu kai laba'ir mu ƙara kuma kayan wato taguwa ɗaya da ake na ga ɗan uwanmu domin idan mun tafi da shi shi ma sai mu masa taguwa kaga an ƙaru ذلك كيل يسير wancananka shine wato kailu shine awai sirrin sassauka ai sahalin sassauka alal maliki bisa sarki lisa kha'ihi saboda sarkin nan wato mutum ne mai yalwar hannu
قال لنرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتاتونني به إلا أن يحاط بكم ƙara sai ya yi wato annabi yaƙubu ya ce da su lan ursil lahu ma'aku ba zan sake shi tare da ku ba har sai kun bani wato ahadi alƙawari amintacce min Allah daga Allah mai alƙawari tsakanin na da ku da Allah eh bi an tahalibu shine ku rantse da Allah la ta tunna ni cewa wallahi za ku zo za ku dawo min biki za ku dawo min da shi illa an yi haɗa bikum sai dai a kewaye da ku baki ɗaya bi an ta mutu shine in mutu a ce duk ku mutu eh, au tugulabu ko kuma a rinjaye ku ba za ku ɗiƙul itiyana bihi ba za ku iya kamo shi ku dawo da shi ba to fa a jabu ku sai suka amsa masa ila zalika bisa wannan wato cewa to sun yarda da wannan sharaɗin فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول wakil yayin da suka ba shi wannan alƙawarin bi zalika da wannan ƙari sai ce Allah tabaraka wa ta'ala shine wato shahidu mai shaida alama na ƙulu bisa abin da muke faɗa na hannu mu wa antum da ku shikenan wa arsalahu shikenan sai ya sake shi wato ma'ahum tare da su yace su tafi وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من باب farnuka متفرقة wa ƙara sai annabi yaƙub ya ce da su ce ya ku ƴaƴan nan nawa la tadkhulu misra fa ku shiga misra min babin wahidin daga kofa ɗaya wani kullu ku shiga min abwabin daga kofofi mutafarriqatin mabambanta li alla tusiba kum al-ayn dan wato kakkan mun baka ya shafe ku وما أغني أنكم من الله من شيء bana wadatar muku bana ije muku wani abu bana ije wani abu an kun gaburan ku bi kauli ya zalika da faɗi na zalika wannan to bana ije wani abu daga gurin ku min Allah daga Allah wato mun dinnan za'ida ce bana wato bana kare wani abu gaburan ku min Allah daga Allah wato abu da duk ya zo daga Allah to ni ban isa in kare ku in ce wannan abu ba zai same ku ba eh ko me ya zo so ku daga Allah zai iya samun ku eh ko me ya kaddara hu da ya kaddara shi alaikum gare ku inna ma zalika kadai dai wato ya faɗi wannan ne shafaqatan dan tausasawa gare su yana tausayin su ko wato kan maka ya same su إن الحكم إلا لله hukunci dai bai zamo ba illa lillahi sai ga Allah wahdahu shi kadai عليه توكلت وعليه فليتوكل to ga المتوكلون Allah na dogara eh Allah na dogara eh da shi kuma na amince eh wa alaihi balatu duk masu dogaro su dogara ga Allah Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya ce ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضيها yayin da suka shiga suka shiga birnin misira don har su amara hun abu ta inda ubansu wato babansu ya musu umarni ai suka shiga mutafarriki na wato suna rarrabe mabambanta to ma kana guni an min la ba min Allah min shi shi bai kasance zai wadatar wato zai kare su da wani abu ba wato zai zai wato kare musu wani abu daga Allah ai daga hukuncin Allah eh illa hadisan sai dai wata bukata ce wato fi nafsi yaquba take cikin ran annabi yaquba kaza hada ya biya ta wa hiya iradatu daf'il aini shine nufin wato iji kan mun baka shafaqatan dan tausasawa gare su وإنه لذو علم لما علمناه shi dai wato ma'abucin ilimi ne shi yaqubu liman allamahu wato aiki saboda wato abin da muka sanar da shi iyahu gare shi ولكن أكثر الناس لا يعلمون sai dai yawa yawan mutane su ne kafirai ba sa sanin ilhamin layi ilhamin allah da asfiyahi ga tsarkakansa ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون yayin da suka shiga gun annabi yusuf awai ilahi a hawo sai ya taro dan uwansa zuwa gare shi ƙara sai ce ci ni ana akuka eh to dama da suka zo da suka zo a to suka zo gurin annabi yusuf bayan an musu iso sun shiga to shikenan sai suka yi masa bayani eh da suka tashi yi masa bayani suka ce to wannan shine dan uwanmu dama wanda muke gaya maka wato yana da dan uwa wanda suke ɗaki ɗaya shi ya je ya hallaka wannan shi to shi ba ba ba mu zo da shi sai sai shi to shikenan to a rarraba musu masauki yanzu kafin ai awo kowa a kai shi masauki to da aka tashi kowa sai aka hada shi da dan ɗakinsa wane da wane wane da wane duk yan ɗaki ɗaya sai a hada su ɗaki to sai shi binyamin ya sauka ya saura saboda shi dan ɗakinsa ya je ya hallaka Eh, to shi kenan sai sai ya ce su to wannan fa sai suka ce ai wannan shi kaɗai ne eh ba ni da abokin haɗi a shi kamar yadda muka gaya maka ɗan uwansa ya halaka sai ce to tun da ɗan uwansa ya halaka to ku ban mun shi ni ni za mu zauna ɗaki ɗaya da shi eh to shi kenan to sai ya ja shi sai sai tafi da shi to to nan jan da yi masa suka tafi da shi to a nan duk suka shirya da shi da ɗan uwansa ya masa bayanin shine fa yusufu to kuma zai yi yadda za a yi ya zauna tare da shi kafin kuma wani- wani lokaci to shine yake cewa falon mawa
أنا أخوك ولما دخل- دخلوا على يوسف yayin da suka shiga gun yusuf hawa ilaihi a hawa sai taro dan uwansa zuwa gare shi to kala sai shi shi inni ana akuka ni fa ni ne dan uwanka bala tabta iska kai bakin ciki bi ma kanu ya amuluna da abinda wayannan suke aikatawa min alhasad na na hasada da na gare mu wa amarahu sai ya umarce shi Allah ya hubirahum kai ya ba su labari kai ya ba su labari da wannan wata wa ɗaya amma abu wato shi kenan sai ya jejeniya shi da sai suka haɗa baki eh ala annahu kusa cewa shi dai annabi yusufa sai ya hatalu sannan zai dabara ala an yi biki ya hukusa ya wanzar da shi inda ko a wajensa bai bar- ba zai bar shi su tafi tare da shi ba Mm.
فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن نجد الحين إنكم لسارقون to falla ma jahazahum yayin da ya shirya su ya tattala kayan su da wato da shirin su to ji Allah su ka sai ya sanya wannan abun awan shi wato kwano ne na awa min zahabin na dinari mursu'un dil jawahir an daddau an daddaura masa wato an lillika masa jauhari shine kwanon awa to shikenan sai ya sanya kwanon awa fi rahal ahihi cikin kayan dan uwan nasu binyamin eh sun ma'azana mu'azini shikenan sai ya ce to me kira kuma ya kira ai na damu na da mai kira sai ya kira ba adam bisalihim an majlisu yusuf bayan sun tashi sun ban mazaunin yusuf an yi sallama kuma sun kama hanya sai- sai mai shela ya shela ya ce ayyatu hal iru ya ku wannan ayari da kuka bar gurin sarki yanzu innakum la sariqun ku dai wallahi ku masu masu sata ne ko barayi ne ku yi sata to قالوا وأقبلوا عليهم ماذا ido تفقدون kalu sai suka ce wa kan akbalu alaihim hakika sun gabato alaihim gari suka ce su ma za mallazi ta fidu na me kuka rasa a kayan ku haka za ku tuno mu sata قالوا سواء الملك sai suka ce mun rasa kwanan awo na sarki ولو جاء به ابن ضعير وأنا به za'in duk wanda ya zo da wannan wato kwanon na sarki za mu ba shi kayan taguwa guda ɗaya mina ɗamin daga abinci Eh, ni kuma wato ni ne wato wanda wato ni ne mai lamun cewa na ɗaukar kayan a kai masa
قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا sa'adike kalu sai suka ce wa tallahi mun natse da Allah eh fihi ma'anar ta'ajjub akwai ma'ana wato ta'ajjub ta ta'ajjub eh wato yin yake cewa wato yana daga cikin haruful qasam ko eh lakin idza ta- eh, lakin idza ta- eh, in ta'ajjubtu mai bismillah kamar da bula yake faɗa ita ana rantsuwa da ta idan abun ya ƙunshi ta'ajjubi a ciki ko eh dama ana rantsuwa alwawu walbawu watta'u ko eh to amma in aka sa ta aka yi ta'ajjubi aka yi rantsuwa da ta to akwai wato akwai akwai akwai mamaki a cikin akwai wato abin mamaki a cikin wannan abin da aka hayyasa aka rantse shine yake cewa tallahi qasmu bihi ma'anar ta'ajjubi wato rantsuwa ce akwai ma'anar ta'ajjubi a cikin ta yace laqad alimtu wallahi kun san ma ji na lusida fil ard mu zo kasan misar nan dan mu yi barna ba kuma kunna sarikina kuma wallahi mu ba barayi bane ma sarakana ba mu taɓa sata ba ƙaɗo da ɗai to shi kenan ƙalu قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين ƙalu sai suka faɗa shi mai shela da wato abokan aikinsa sai suka ce shi tuba ma da za ku me ya sakamakon ƙarawa yanzu za mu in muka bincika kayan ku muka samu kayan kayan mu tare da ku to wanda muka samu wannan abun a gunsa to me ya sakamakonsa in kuntum kazibina in kun zama maƙaryata ne fi ƙaunuku cikin faɗin ku lokacin makon na sarikina mu ba mu zama ɓarayi ba to shi kenan wawu jida sai aka samu kwanan awon fiko a cikin ku to menene hukunci قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه kalu sai suka ce jaza'uhu wanda duk aka samu wato wannan abu a wajensa ai man wuce da fi rahalihi wanda aka samu wannan abun a wajensa eh to yustaraku sai a bautar da shi sun ma'aka da sana sai karfa wannan hukuncin bi kawai da fadinsa da ce fa huwa ai shi mai satar to shi ne jaza'uhu shi ne sakamakonsa sakamakon almasruq abin da aka sata la gairu ba wani abu ba wakanar sunat ali yakubu wanda ta zama ita ce suna wato alayen yakubu idan mutum ya saci abu to shikenan in ya sata to sakamakonsa to sai a bada shi maimakon adana abin da ya sata eh كذلك نجزي الظالمين ya ce to irin wannan sakamakon haka muke wato saka azzalimai bisar kati da sata eh wato shikenan wasu rubu sai aka juyar da su da yusufa ga yusufa aka kai su masu ma'ana gurin annabi yusufa likafti shi au yatim dan aje a bincika kayan su wannan da an faɗi hukunci ba a san kuma yanzu abu yana ina ba to sai yanzu aka tafi za a je a yi bincike kaba da فبدأ بأوقيته قبل وعاء يقيه ثم استخرجها من وعاء يقيه to shikenan to da suka je gun annabi yusufu sai yasa yara suka fara bincike a gabansa ake fafa da abi au ya ce sai yasa aka fara bincikan kayan su wayancin yan uwan nasa fafa ta shaha sai bincike ta qabla wi'a'i ahihi tun gaban a duba zakar dan uwansa li Allah yuttahama dan kan wato a zarge shi to to da aka gama nasu sai kuma aka gani dan uwan nasu sun mustaharaja sannan sai ya fitar da wannan kwanon awon min ahi sai gashi a cikin kayan dan uwansa to shikenan Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya ce kazalika كذلك كدنا ليوسف ai irin wannan tanadin haka wato muka tanadar wa yusufu ai haka muka sanar da shi a ihtiyar da dabara fi akhadh akhihi cikin rike dan uwansa ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله bai kasance shi annabi yusuf bai kasance zai iya kama dan uwansa ya rike shi ba ya rike rakikan wato bawa an da sarkar dan ya sa tafi dinin maliki a cikin wato hukuncin wato sarkin misira ai hukumin maliki misira cikin hukuncin sarkin misira li'anna jaza'ahu domin sakamakon wanda ya sata inda hu a gurin sarkin misira addarbu shine duka wata grimu misalayil masruku kuma shikenan sai a masa taron misali biyu rubanyan abin da ya sata lal istiqaq ba wato bautarwa ba to shi bai kasance zai zai rike dan uwansa ba a cikin wato a cikin wato hukuncin sarkin misira illa an ya sha Allah sai dai abin da Allah ya so aka sabo rubansa bi hukum abihi da hukuncin babansa eh domin da an yi hukunci da hukuncin misira ba zai iya rike shi ba to sai aka ce to sai a yi sai su faɗa me hukunci na ali yaqubu to sai suka faɗi hukuncin ali yaqubu mun an kama ɓarawa a cikin ali yaqubu to shi ake ba wa mai abin da aka sata to wannan ta dabara shi kenan sai ya rike dan uwansa eh ai lam yatamakkanun ahzihi wato ba zai samu dama ba daga rike dan uwansa illa bi mashi'atillahi sai dai wato da mashi'a Allah bi ilhamihi su'ala ihwatihi da Allah ya kimsa masa tambayar yan uwan nasa eh tambaye su cewa to me me hukunci a cikin wato shari'ar ku eh wajewa buhu to sai kuma suka amsa masa Yusuf din bi sunnatihim da sunnar su da irin hukuncin da suke yi to shikenan wannan hukuncin da suka amsa da shi to shine ya ba shi dama ya rike dan uwansa نرفع درجات من muna نشاء daga darajojin wanda duk muka so bil idafati wa tanwini bil bil ilmi muna daga darajojin wanda muka so a cikin wato ilimi wa ka yusuf kama annabi yusufa وفوق كل ذي علم عليم alim wato a burbushin kowane ma'abusin ilimi akwai a alamu wanda ya fi shi ilimi ko a burbushin kowane ma'abusin ilimi minal mahalukina daga abubuwan hal- halitta akwai alimin masani a alamu mafi sanin minhu daga yashi hatta yantahi har da ilimin ya cike ilallahi ta'ala zuwa ga Allah ta'ala Allah. Allah ta ba ta yi hukumu.
باب الفاتح ركبه
Ilo za mu sha ɗaya.
وهو الله تعالى
Ilo za mu sha ɗaya.
وهو الله تعالى
Ilo za mu sha ɗaya.
وهو الله تعالى
Ilo za mu sha ɗaya.
وهو الله ركبه
sai mu koma karatu a cikin sallallahu alaihi wasallam fati صلاة الفاتح
shugabannin musulunci da cikin sallah sa adalci cikin sallah fati صلاة الفاتح
wannan Allah ta salatu wa sallam da sallallahu alaihi wasallam fati صلاة الفاتح آمين wa sallallahu alaihi wasallam da sallallahu alaihi wasallam salatu fati صلاة الفاتح
ne rashin sanar da mana wannan sallah tsare da sallah salatu fati صلاة الفاتح
ya kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatu fati صلاة الفاتح
Allahumma shayyu sallallahu alaihi wasallam salatu fati صلاة الفاتح
wanda ya zama da ya masa fata su su fata صلاة الفاتح wanda suka yi da ya masa fata zumunci لا كالباطل
آمين
Allah ya kwace آمين لا كالباطل
Allah ya kwace لا كالباطل
kwace su Allah ya kwace فاتحة كلام الباطل شو شو بركة المجلس
Allah ya kwace